لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram. muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu, da mu da masu saurare da wanda za su shi a gaba, za su shi a gaba, Allah ya gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya. Yau, insha Allah muna bakwai da watan Ramadan, shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai, hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. wanda shi ne ashirin da hudu haka ne ko? ashirin da hudu da watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. A daren jiya mun yi da wannan sura mai tarin albarka wacce ake ce ma suratul muzammil mun kai halƙare cinta alhamdulillah muna roƙon Allah ya cika mana ladanmu gabaki ɗaya. Yau za mu tashi farkon suratul mudassir. wadda ita ma wannan sura sura ce makiya tana da aya hamsin da shida me Allah ya ce na'am bismillahir rahmanir rahim
na'am ya ayyuhal muddathir qum fanzir وربك فكبر na'am وثيابك فطهر na'am والرجز فهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا
kuma ha وجعلت له مالا ومدودا وبنين شهودا
wa mahaddu ومهدت له تمهيدا
kuma ha ثم يطمع أن أزيد kalla كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
Allah subhanahu wata'ala ya sa ma wannan sura sunan mudaththir ai almutadaththir mai lulluɓa wanda ya ruha wanda ya lullube shi ake nihi da mudaththir kamar muzammil duka kamar yadda muka faɗi Allah subhanahu wata'ala babu a cikin alkur'ani fafarat inda ya kama sunan Muhammadu yayi kiran shi da sunan shi sai dai irin wannan alkunya da irin wannan laƙabi ya ce mai ya abdullah wa annahu lamma qama abdullah ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ko a ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mun ga kuma annabawa da yawa Allah ya kama sunan su fafarat ya zakariya ya yahaya ya musa ya nuhu duka an faɗi sunayensu. A wannan surai ya tabbata a cikin Bukhari, hadisin Bukhari daga hadisin Yahya bin Abi Kathir an Abi Salma an Jabir annahu kana yaqul ya hadisin yanda yake yana cewa awwal shay'in nuzila min alquran ya ayyuhal mudaththir farkon surar da Allah ya sako a cikin alqur'ani ita ce wannan sura ya ayyuhal mudaththir ita ce farkon abin da ya sako a cikin alqur'ani a wannan hadisi na bukhari amma wa khalafahu aljumhur mafi yawan jamhurin malamai sun saba wannan magana ta Yahya sun saba suka ce ba suratul mudassir bace suka ce fa dhabu ila anna awwalul qur'an nuzulan qawluhu ta'ala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sun tayi akan cewa farkon abin da ya fara sabkowa a cikin alqur'ani mai girma shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka mai halitta idan kuna tune mun yi labari da bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kai shekara arba'in daga kwanukan shi a habbal intita anin nas sai so ciruwa daga gurin mutane daga cikin mushrikai a lokacin na garin makka da irin sallolinsu da suke na gumki da irin dukkan mu'amalarsu sai ya zama yana tahiya bayan gari yana tunani yana tintini ya je ya hau bisa jabalin nur can kololo shi cikin wani kogo da ake ce ma gari hira ya ta'abbad an ya tafakkur yana tunani har lokacin da jibrilu ya isko shi a cikin kogon ya kama shi ya ce mishi ikrat ya ce mi zan karanta ni ban iya ba karatu ma annabi kare har ya gaya mishi so uku annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai da naji sanyin kirjin shi a kirjina da ya danko shi ya damme shi ya rungume shi ya shako shi na ce to a lokacin wannan ya ce mishi ikra bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka mai halitta aka kawo ayoyi guda biyar wanda su ne jawabin tunanin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ya zo gida mun yi bayani da matashi yadda ta hakurkurta shi yadda mata salihai ingantattu nagartattu suke haƙarƙurta miji yadda miji kai ya sha wuya a waje kuma ya zo gida ya sha wuya waje wuta cikin gida wuta wannan ya zama bala'i ta tunatar da shi da abubuwan da yake yi na jirki ta ce wallahi Allah bai barinka ba hauka ba ne mun ga in lokacin da ta kai shi gurin waraka bin naufal ta gaya mishi shi kuma malami ne waraka ya gaya mai abin da zai abu abin da suka karanta a cikin littattafansu har warka yayi da ma a ce yana raye lokacin da mutanenka yace musu za yace mishi za su fitar da kai daga garo annabi yayi mamaki yace awa mukhrujiyahum yanzu za su fitar da ni daga garin makka mi nayi mi nayi za a gudanar da gari yace babu mutumin da zai zo da irin abin da zaka zo da shi sai an cutar da shi warka ya yi gurin ya ce laifani kai tona dama ina raye a wannan lokacin ya ce fa'ansuraka nasarar mu'azza zan taimaka maka taimako na ƙarshe to duka mun ga wannan ko sai a lokacin nan sai wahayi ya yanki jibril ya fasa zauwa aka kwana biyu har ma annabi yana wai ina yake wannan wanda yake zama wannan ina yake wannan dan farfara ka san kana son abu begen shi kake kuma in yazo wani bi sai rikita ka to shine nan gurin wajja jami' ila awwal ma nuzila ba'da al-fatara jami' wannan jamhur sun tayi akan cewa farkon abin da ya sako a cikin alqur'ani ba bayan fatarat inqita al-wahyi dan lokacin nan da aka samu jibril bai dawo ba to da ya dawo farkon abin da ya zo mai da shi ita ce wannan sura wannan sura ta ya ayyuhal mudaffir kama kala imam ahmad kamar yadda imam ahmad yace an ibn shihab kala yace sami'tu aba salma bin abdurrahman yaqul akhbarani jabir bin abdullah annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya kul yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa thumma fatara alwahyi anni fataratan kuma sai wahayi ya yanke daga gare ni har zuwa wani lokaci fa bayyana ana amshi yace wata ran kawai ina tahiya sami'tu sautan minas sama sai na ji wata murya na dudduba ko ina ban ga kowa ba na ɗaga kai sautin daga sama ta zo farafa'atu basari na daga kallo na zuwa sama qibala sama zuwa sama fa idal maliku alladhi ja'ani qa'idun ala kursi baina sama'i wal ard sai ga wannan mala'ikan wanda ya zo mini azam na bisa kujera tsakanin sama da ƙasa ya ci an yi kiran shi ya dudduba ko ina bai gani ba iya daga kai sai ga mutum a bisa kujera a zamne wata ruwaya take cewa anan ma yayin kiran shi yace ya Muhammad anta rasulullah wa ana jibril ya Muhammad kai ma'aikin Allah ne ni ko ni ne jibril to kun gani a can da aka ce mai ikra nubbi bi suratul alaq ya zama annabi da ikra da wannan sura amma ursila bi suratul mutassir an aiko shi da wannan sura saboda a wannan surai aka umurce shi da tashi da wa'azi kenan an aiko shi ya zama rasu manzo a can kuma shi ne aka gaya ma ya zama ma'aiki amma ba a aiko shi ba da sabon littafi ko sai ana aka ce mai kum tashi tashi aikin ba na barci ba ne kuma duk duniya mai so ya ci gaba sai ya tashi kaje kana ta ɗirka barcinka ka romul izza kuma ta namu laila yace aljununu funun hauka iri iri ne kana son ɗaukaka ka zama siyasa ka zama sarki ko jagora ko kayi wani abu fice kuma ka kwanta barci kai ta rusa barcinka ina bayyayiwa yace me neman lu'lu'i sai yayi nutsu cikin teku ba saman teku ba zai zo ya dauke shi sai yayi nutsu man talabal ula saharar layali wanda yake neman ɗaukaka sai ya hana idan shi barci yace wa manif wa maniftada wanda ya nisanci wa manifta adal wusada duk wanda ya nisanci matashin kai iktaraba an siyada to ya zo kusa da jagoranci ya wanda ya nisanci matashin kai ya zo kusa da jagoranci yace manilta zamal wusada wanda kuma ya lezamci hulo kullun shi yana kwance a bisa hulo to wannan hasa baka hulqau mutane za su bar shi sun tahi an tahi an bar shi shikenan magana ta kare yace wa alam ka sani annal yace kololuwa zuwa nesa asasu haqum islin su tashi ne wannan kenan kaga anan gurin da yace ya ganshi to daga nan faji'tu minhu farqan hatta hawaitu ila al-ard Rasulullah yake cewa na daga kai na daga kai ina kallon shi sai da naje na fadi zuwa ƙasa. To daga nan gurin faji'tu ahli na komo ma iyali na fa qultu lahum nace musu zammiluni zammiluni fa zammiluni. Nace ma Hadija ku lullube ni ku rire ni ta ya kwanta aka lullube shi saboda zuciyar shi tana bugawa yana jin kaman musassara yake yi. saboda ganin mala'ika ne. Kaga da fari shi yake bai daige ko, yana nema ya gan shi, kuma da ya gan shi kaka, da ya ji tsoro kwarai har yau wata masassara-masassara ta kama shi. Kana son abun abun in yayi ƙarfinka sai ka rikici. Wani kwamandan mu ne, ana tahiya wa'azin ƙasa, yake cewa wannan aiki da muke Allah bar mu a cikin shi, mu mutu tare abu mutu a cikin wannan aiki da watsa kalmar Allah ya so wannan abun ko dan agaji ne sai na kusan shi yace mai baka sani ba ma kalli nan sai ya bude sakon din shi sai ya ga likafani shi da likafani ma yake bulaguro likafani shi ya kalle shi yace menene wannan da likafani da wani garin magarya da turare da dan zamzam da ake shafa ma mutunci yace kuma muke tafe da kai to ko ka sauya mota shi ko shi ne ma da faruwa shi yace Allah ya sa mu mutu akan wannan abu sai gashi kuma ya rude da yaga abun lalle kan kat shi wannan a shirye yake ashe da likafanin shi ma yake wulakuru dan in ka zo kawai ba sai an sha wuya ba to haka ne idan kana san abu wani bi in yazo sai ya rikita ka kaga annabi ya kalli ya ga jibril tsakanin sama da ƙasa sai da ya kai ƙasa ya zo gida iya iya masassara iya ma ce ma mata shi ta lullube shi da ta lullube shi to yace fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir ai ba barin shi bai yi abun ba na aje gida a lulluɓa bane ba na aje gida a yi barci bane a'a yace ya ayyuhal mudassir ya kai wannan wanda ka lulluɓa ai almutadassir ne da fari sai aka game ta alƙi ne zama mudassir ya kai wanda ka lulluɓa ka ruha kake kwance kum fa andir tashi kai wa'azi abun ba na barci bane ba kum fa andir tashi wa'azi za ka yi, ka gaya ma mutane la ilaha illallah, kai kuma ma'aikin Allah ne, Muhammadun Rasulullah. Ba mutane ba kaɗai, an aiko shi annabi sallallahu alaihi zuwa ga mutane da aljanu. Wa ma arsalnaka illa kafatan أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا
Kowane annabi, Allah yana aiko shi in ma garinsu, in ma ƙabilarsu, in ma mutanensu. Amma annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, shi ƙarshen annabawa ne cikamacin ma'aika sai aka aiko shi kafaɗar linnas. Mun aiko ka zuwa ga mutane ga baki ɗaya hal tashin kiyama kai ne annabinsu, hal tashin kiyama wannan Ƙur'anin shi ne za a yi aiki da shi. Babu wani annabi da zai zo.
أكثر الناس لا يعلمون mutane jiwa ba su san da haka nan ba to kun gani shi ya zo ya rihe ne risalar shi wannan ta alkur'ani top ce ta ƙarshe ce babu wani littafi da sai sake sabkowa daga sama Allah ya aiko wani annabi ko a aiko wani manzo babu annabi Muhammad shine na ƙarshe kuma littafin shi wannan risala ita ce ta ƙarshe ما كان محمد صلى الله نبيا عليه من وسلم.
رجالكم na'am ولكن رسول الله وخاتم النبيين Allah ya ce annabi ba baban kowa bane a cikin mazajen kowa. Rasulullahi ne ma'aikin Allah ne kuma cikamacin annabawa ne. An fahimta da kyau ko? Da aka ce mai kum tashi ba barci bane ba ake so kai. Tashi za ka yi ka yi aiki tukuru. Eh daga cikinmu a duniyar mu ta yanzu akwai wanda suka tashi tukuru suke da'awa akwai wanda suka tashi tukuru suke taimaka musu ‘yan agaji cewa sai an isar da kalmar la'ilaha illallah. Idan kuka ji tarihin ‘yan agaji irin abubuwan da suka yi, wallahi sai ka tausaya musu. Dan a gulguje ma ina ji a farkon da'awa da ta taso akwai ɗan agajin da ya aka yi kirebe a hanya agadas kusan kilo talatin ya yi a kafa iya gangara taya ya je aka liƙe ta ya maido. Ya maido aka aka aka hauda. Allah ya saka musu da alheri. suna kokari cewa sai an isar da kalmar Allah haka kowane annabi da ko wanda Allah ya zaba su kama mushi ya isar da kalmar Allah haka annabawa suka zo haka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaba mushi su Abubakar da Umar da Uthman halifofin shi da Ali kuma da sauran sahabbai gaba daya kai har annabi Isa lokacin da ya zo sai da yace man ansari ila Allah wa zai taimaka mu mu isar da sakon Allah sai wasu wa قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الله.
فأيقن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين kaga annabi isa ya ce wa zai taimaka mini sai hawariyun hawariyun akwai fassara da dama wasu ne masu tsafta masu san addini suka ce na hannu ansarullah mu za mu taimaka maka ida sakon Allah suka yi suka tai suna wa'azi wasu ta'ifa sun yi imani wasu ba su yi ba imani Allah ya karfafa masu imanin akan addu'ansu to haka ne ‘yan agajinmu na yanzu masu taimaka ma addinin Allah, Allah saka muku da alheri, Allah biya bukatunku, Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa akan tsarewa lalle sai an isar da kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah a doron duniya Allah taimaka Allah subhanahu yace subhanahu wata'ala kun fa anzir sai ce wa rabbaka fakabbir wa rabbaka fakabbir wannan aya mun faɗe ta shekarun jiya ne ko muka ce tana daga cikin mu'jiza ta Qur'ani ka duba yanzu ka gani rabbaka fakabbir duba Qur'anin da yake hannunka karanto da baya baya ka gani ya zaka samu me aka rubuta zaka ga an sa rabbaka fakabbir karanta ta daga gaba gaba karanto ta da ɗiɗiɗiɗi daga baya baya tun daga fakabbir din na ƙare ce zaka ga duk abin da ta faɗi gaba da baya ma'ana ɗaya ce Qur'ani kenan rabbaka fakabbir ka karanta kuma iba haka ne ko to wani ma ya duba ka duba ka gani kenan eh yana daga cikin irin mu'jiza na Qur'ani ka girmama ubangijinka aya ta uku ko yace wasiya baka fakabbir ka tsarkake tuhuwarka a nan gurin yawa daga cikin malamai suna ganin cewa ai ba ana nihin riga ba wannan riga wa in kan ita ma riga ana so ka yi tsafta musulunci baya son ka zamta kar ka zamanto dakwal dakwal kai wai almajiri ne duk an ganka shi yasa wasu su masa biyan su makarantun da ake barin mutane yara dakwal dakwal musulunci tsafta ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakeke ne baya kamsa amsa aiki sai tsarkakeke kowa riganka ɗaya ka dinga wanke ta tas haka ne kal a dinga ganin dauda a tare da kai musulunci tsafta yake so ashe tsafta musulunci ce jiya muka yi bayanin Umar bin Khattab da yake cewa da mutum zai sa ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi a turare kadai ba a ce ba yayi wawanci saboda musulunci tsafta yake so kamshi yake so ana so maza su dinga tsafta suna sa kamshi suna fita amma ban da mata kan mace ta kuskura ta fita da kamshi a jikinta har wani namiji muharramin ta wanda ba muharramin ta bai shi kamshin wannan tana cikin azabar Allah malumai suka ce aiki ya baka faqir ka tsarkake duhu wannan taka kada ka sa ta akan ma'asiya wala alal kadra kada ka sa ta da girman kai kanka sa ta akan tsoro sa'an Allah jiya muka ga daga cikin mustahazin ya baza riga tana sharum sharum yaje ya sharo kibiya wanda shine tarihin mutuwar shi ko yana jan kasa yana jan tuho shi a kasa saboda girman kai bakaran akwai wanda wannan zamanin annabi Musa Allah ya umurci annabi Musa kasa ta yi kasa da shi girman kai ba a yi shi tuhuwal mumuni kar ta huce idan sau ka duba kowane malami kai yanzu ba sai malamin kuma da kake tsammanin aqida ku daya ka duba wanda ba aqida ku guda ɗaya ma malaman nan manya tsaki zaka ga ba mai barin tubo shi ta huce idan sau to kai akan dalilin da kake barin wanda kai ya idan sau me yasa ko ka huce kar ya huce idan sau ba huce wace huce zaka ba Allah hadisin abubakar da annabi ya ce ma abubakar ya ce ma annabi ni tuhuwata izaqina yana ja ƙasa sai ina janyo shi ai ba tayi na bar shi tayi ina janyo shi sai annabi ya ce kai bakka yi dan girman kai kaga annabi ya mai shaida ko to kai waye ma shaida tela tela ya dumka ma yace ma kai bakka yi dan girman kai telawa telawa ku ji tsoron Allah idan mutum ya zo ku auna shi bakin gidan sau in ya matsa muku ku mushi nasiha ku mushi wa'azi tuhuwar da ta huce idan sau haramun ne annabi ta yi ma asfala duk abin da yake kasan ka a bayan yace fa finna a wuta yake Allah shirye mu wannan cewa kakkasa ta da girman kai kakkasa ta da ma'asiya magana ɗaya ce daga cikin maganganun da malamai suka tayi akan ta magana ta biyu kuma ana nihin aikinka ya zamanto mana garci aikinka ya zamanto mana garci tafharaha tafhirha min al-ma'asi wannan ɗaya ne aikinka ya zamanto mana garci saboda larabawa sukan ce ga wanda yake aiki mana garci yake cika alƙawali innahu eh suke cewa innahu mutahhirus siyam mai tsarkin tuhuwa ne tuhuwar shi tsarkakaka ce to ana nihin mai cika alkawari ne mutahhirus siyam shi yasa yace siyam anan a wannan kaulakin yana nihin aiki ko kuma wanda bai cika alkawari yace innahu ladarisa siyam ai tuhuwar shi mai dauda ce abin da yake saye da shi dauda ce gare shi to wannan maganganu ne na malamai da dama wanda alƙaulul awwal na cewa ka tsarkake tufuwarka wannan ƙaulikin ita ce take da rinjaye wallahu ta'ala a'lam sai ya ci gaba da da da ayoyin yace wala tamnun tastakbir والرجز فهجر ولا تمن تستكثر na'am warrijza بربك فاصبر aiwa yace warrijza fahajur warrijza fahajur shi ar-rijiz ar-rijiz yana da fassara guda biyu Allah subhanahu wata'ala yana cewa wanda suka kafirce akan addinin shi kafaro yace menene an zanna ala dadina kafar kuzulamu rijizan فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون muka sabko rijis ita ce azaba akan wannan wanda suka kafirce da dan abin da suke tafkawa na ta'asanci na fasikanci kaji magana ta farko suka ce war rijiza fahajur azabal Allah ka kaurace mata duk abin da zai janyo ma fushin Allah ka kaurace mishi shine war rijiza fahajur wasu malamai suka ce a ar-rijiz a nan gurin ana nihin al-asnam gumakai al'ausan da gumakai bambanci tsakanin sanam da wasan shi asnam gumki ne da ake cibrawa shi ko alwasan gumki ne kamar na ragga igiya kamar sa wani ice a kukkulla wani igiya da menene ayi gumkin da kun san gumkin kala kala ne akwai na ragga akwai wanda ake cibrawa da dutse ko kuma a sassaka da ice akwai wanda ake yi ma da da da- da rabino ko kisan umar yadda shi abin da yake ba shi dariya da ya wutar da dabino shine ya ciccire dabinon shi shine Allah yake mai ibada ya cikin bulaguro sai yunwa ta kama shi ya rasa abinci sai ya cinye Allah nashi yace in naje na yi wani to jahiliya kenan to duka haka suke tafiya sai Allah yace kuma wala wala tamnun tastakfir kada kai baiwa dan a yawaita ma kada ka yi baiwa yawa daga cikin malamai sun kai sun kawo a nan gurin wala tamnun tastakfir kada ka yi baiwa dan a yawaita maka magana ta farko la tawtil aqiya taltamis akthar minha kakka ba mutum wani abu kuma kana so ya baka wanda yayi wannan kamar abinda mata suke yi na biki idan tana biki biki haramun ne da kai mata dala ɗari ita ma ta tashi biki sai ta kawo mata shika in ba ta kawo mata ba shikan wannan sai ta kulle gawayi ta aika mata in ba kira me ya ci gawayi kenan in ba ƙari a mai domin ɗari ta mana to wannan haramun ne duk wanda sabga ta kama ta ki ba ta abin da zaki iya taimaka mata dan Allah ta maido miki bata maido miki ba ke dai kin yi dan Allah Allah ya baki ladanci malaman farko haka suka fassara wannan aya amma ku lura a fiqhu akwai wani abu da ake ce ma garawa garawa garawa me sunan shi garawa menene garawa kamar wani ɗan kawai ya kawo yawwa shine wani kaji wani shi bai- garawa mutum ne zai zo daga karkara yana da bukata wadda take ita ce sai dan kumso wani abu na zigege sai ya kawo gidan wani a birni misali ya kawo mishi wannan garawai in ya tashi wani kwai ne wata kaza ce wani icce ko in ya tashi tahiya iya tsiman wannan mai gidan ya sallame shi to har aka ce idan ka kawo gawar- ga- ga- ga- garawa misali ka kama wani mai gida kwai goma kowane kwai ana sai da shi dala ishirin ishirin kenan nawa ka kawo mai daga karkara jika guda ko da ka tashi sai ya samu wata ɗari ya baka to an samu a shari'a ka maido mai ka ko muka ce wannan kwan wani ne aka ce daman zan kai ma ka amshi abunka eh an hasa garawai ka kai ma wani wanda zai je ya kama maka kai da mun mabukaci ne ga abin da kake ka kawo mai abin da yake kimanin shika shi ya tashi ya baka naira ɗari in bai yi ba in ka san baka da abin da zai lunka mishi ga rawai ya ko ya ƙara mai tun da farko ma kaka amshi abin shi ka sabke shi ka taimaka mishi amma kaka amshi ga rawai ka bar shi haka nan wannan a fikihu akwai shi in ɗan ƙauye ya zo ɗan karkara ya zo ya kawo muku ga rawa to in ya tashi wa iya bukatar ku ƙara mishi akan abin da ya kama in baka ƙara mishi ba shari'a ta ba shi damar ya komo ya amshe wannan abin da ya kawo maka ya kai ma gidan wani wanda zai ba shi garawa wannan kenan magana ta farko wala tamnun tastakthir kada kai baiwa dan a yawaita maka a ƙara maka wannan abun magana ta biyu ta Hassan Basri wannan magana kuma Rabi' bin Anas wa ikhtarahu Ibn Jarir Jarir duka ita suka zafa suka ce abinda ake nihi da wala tamnun tastakfir ai la tamnun bi amalika ala rabbika tastakfiruhu kakkari gori kai man kace kai mai ibada ne da yawa kana ma ubangijin ka farfara kai mai sallah ne kai mai azumi ne kai mai karatun qur'ani ne kenan dole a baka wani abu mai yawa kakkai tunanin wannan kamar kana ma ubangiji farfara ne wa wa kada qala rabi'a haka suka ce wala tamnun tastakasir ita haka ake ne magana ta uku wala tamnun tastakasir wanda ibn zaid ya tahi da ita yace la tamnun bin nubuwa ala nas aka ce da annabin aji kakkai nuna isa ko nuna man kwarkwara kai annabi ne hal ma su biya ka akan karantar da su da kake su biya ka babu wannan kawai ka karantar da su dan Allah ka biya su ka ba su ilimi da aqida dan Allah saboda Allah kai ya zaba ya aiko ka amma yace alqaulul awwal aula fada ta farko waccan ita tahi kamar irin makeri a gurin kira a gurin wannan eh makeri kira ba kira ba ta karhe zaka ya zo ya maka kyauta ya baka Allah 20 wanda yake tura mutane a cikin gurin sabga dan kira dan kira ba makeri ba ko dan kira san kira makeri da ban san na'am kira.
kabila shi ce ba mu bane san kira san kira misali sai ya zo ya baka dala 40 to haka yake kake ni ka tafiya ka kuma shi ba ko kai ma ka san magana ce san kira ya baka dala 40 ka zo gurin sabga ya baka amshi kaka in za ku rabu kaka ainihin shi ka samu wata shi kaka ba shi to wala tamnun tastakfir kada kai baiwa dan a yawaita ma duk abin da ya fito daga hannunka ka bada ka yarda cewa dan Allah ka bada shi duk abin da ya fito ka bada shi to ka bada shi kana neman sakewa ka gurin mahaliccinka subhanahu wataala wala tamnun tastakfir na gaba kuma yace wali rabbika fasbir dangane da al'amuran ubangijinka to fa sai ka dau hakuri kai hakuri zaka ga abun ba haka nan bane ba a kulla a ce haka ne ba kai ba abun a kulla a ce kai mutanen mu na yanzu ba kai ba ma yaya ka tsare ta balle in kai suna bibiye sharri su kulla ma mutane kaga mutum sa'idawa ba ba ruwan shi cikin rayuwarka amma me kake yi ina ka taso ina zaka ya sa maka ido wannan ai musiba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tatabba auratul nas duk wanda mai bibiye al'auran mutane tatabba Allahu auratuhu sai Allah ya bibiye al'auran shi kuma in Allah ya bibiye al'auran ka Allah sai ya kumitar da kai saboda haka ba ruwanka babu ruwanka wani malamin mu ne Allah ci kanshi daga cikin malaman mu masu da'awa da dare kare 11 ne ko 10 haka ya fito daga gidan shi a nan garin ya hau inji ya fita kawai a unguwar wani sai ya hau inji ya bi shi malam ya fito kare goma sha biyu na dare kiri da raba eh yake bin shi ana kwana yana bin shi sai da malam ya zo gindin bulan jeri da rido ya zo zai sayi burodi sai ya kwana shi kuma ya tsaye shi ina malam za ya karfe goma sha biyu na dare kawai bibiya sa'idawa kuma abin ta kace wani sai ya ce malam jiya na na bika naga ka tayi da rido sayan burodi ina ina ba ruwanka da abin da yake babu ruwanka da abin da yake kada ka dinga bibiyar al'auran mutum wa li rabbika fasbir kai hakuri da al'amuran ubangijinka daga bakin nan wannan sune ayoyin da aka sabko da farko kenan aka yi jam'u bainal qawlai wa'ancan malaman sun ce ikra ita ce farko wa'annan malaman sun ce a ya ayyuhal mudaththir ita ce ta farko zawwa nan ikra kuma ikra bismi rabbikal ladhi khalaq karanto su a surorin farko ayoyin
اقرأ باسم farko ربك الذي خلق na'am خلق الإنسان من علق ikra اقرأ وربك الأكرم na'am الذي علم بالقلم allama lil علم insana الإنسان ما لم يعلم bakin nan wannan ayoyin su ne farkon sabkowa ya za a gama maganan nan guda biyu maganan nan guda biyu ita ikra ta sabko ne a kogon hira bayan wannan annabi ya ce sai wahayi ya yanki sai da aka samu lokaci mai tsawo rasulullah har yana so yana begen wai ina yake wannan ya ki zawa tukwana da ya zo farkon wanda ya zo mishi ita ce ya ayyuhal mudassir an gane ko bayan yan wahayi ya yanke ya ayyuhal mudassir ta fara zawwa amma farkon zawwar jibril ikra ya fara zo mishi saboda haka ake cewa nahnu ummatu ikra mu al'umma ce ta ikra ikratu in baka karatu ka ja- ka- an- an barka dole ka yi karatu saboda mu al'umma ce ta ikra kawai karatu ake so ka yi da karatu za ka yi ci gaba da karatu za ka samu falahi ka samu gaman kadar duniya da lahira wannan kenan ya ce fa'ida nukira bin naƙor lokacin da aka yi busa a cikin ƙaho fatalika yau ma'izin yau mun asir ai wannan rana ce rana mai tsanani alal kafiri na ɗauri yasir akan kahuran mutane ba rana ba ce mai sauki daga an yi busa wai shin busan nan guda nawa ce za a yi su malumai suna ganin busa biyu ce wasu ko suna ganin busa uku ce za a yi akwai busa ta farko wadda za a yi ta gyara kayanka ta kimsi kimsi ku gyara daga an yi ta wannan ta a kimsa ce ki kwana a yi busa ta biyu ta mutuwa sai a mutu ga baki ɗaya kowa ya mutu ba wanda zai yi saura filkaun kowa ya mutu Allah zai ce limanil mulku yau.
لمن الملك اليوم Na'am.
لله الواحد القهار Sai bayan shekaru da dama Allah ya buga wannan tambaya yau mulki nawa ne ne? Duk wani mai kakaci da girman kai da nuna isa da kwaboro yana ina yana cikin ƙasa Allah ya amshi rai. Limanil mulkul yau, yau mulki nawa ne? Bayan shekaru sai Allah ya amsa ma Allah da kanshi. Babu mai amsawa. yace lillahi wahidul qahhar yau mulki na Allah ne shi kadai marinjayi اليوم تجزى كل نفس ما كسبت na'am لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب to kun ji siffar wannan rana yau za a saka ma kowace ra- rai abinda ta aikata la zulmul yau a yau babu zalunci duk wani mai nuna kagawa a yau bai isa yi komi ba zalunci ya kare kuma alƙalin Allah ne subhanallah wannan kenan darni wa man khalaqatu wahid ظلمي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا
kuma ha ثم يطمع نزيد Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida kun san shi mun yi bayanin wasu kasurguman kahurai guda biyar waɗanda suka yi matsawa suka yi cuta ma rasulullah daga cikin su akwai walid ibn mugira to wannan walid ibn mugira Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya Allah subhanahu wataala ya shimfida mishi arziki kuma ya ba shi iya mahalarta baradai masu ƙarfi shahidai wanda kowanne daga cikinsu ya iya shiga cikin mutane aru-aru ya jagoranta amma ina ya kafurci sai Allah subhanahu wataala ce darni dakata mun ya rasulullah barni da ni da wanda na halitta shi kadai haka ya huto wasu malamai suka ce shi kadai na halicce shi ko kuma wahida ni kadai na halicce shi a'a darni wa man khalaqatu wahida wahida shi kadai na halicce shi ya fito daga cikin cikin uwar shi bai yadda dukiya bai yadda biya kowa haka ya fito duniya ya fito yana kuka kowa haka ya fito iya kuka har ma mun bai ba kukan gozo mata ta ake musu su kauda mai mari abu buge shi pop pop pop sai ce ya ce yawwa ya iso shine wani malami ya ce to ka huto kana kuka mutane suna dariya an samu karuwa to kai kayi abin da in zakka tafi kana dariya ka bar su suna kuka kenan kayi aikin kirki aka san shi ake son ka ba ka zo ba lokacin da ka mutu a dinga alhamdulillah talama ya gamu da abin da yake so Allah ya raba mu da jaraba a gani mugun abu ne wannan darni wa man khalaqatu wahida barni da wanda na halicce shi shi kadai ba ya da komi ba ya da dukiya ba ya da diya waja'altu lahu malan mamduda Allah ya ce muka bashi dukiya muka shimfida mushi ita muka shimfida mai shine ho walid ibn mugira ɗaya daga cikin manya manyan masu izgili ga addini masu cuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam muka shimfida mai dukiya da diya inji Allah wa bani da shigol muka bashi iya wanda suke mahalarta kowannen su jarumi ne jagora ne cikin iyan nashi Allah ya bashi wannan wa mahattu lahu tamhida ai mun shimfiɗa mai dukiya mun mushi shimfiɗa wadda take ita ce Allah ya bashi subhanallah kuma ya zamanto yana faɗa da addinin Allah ya zamanto yana cikin waɗanda kasurgumai wanda da ƙarshe Allah ya aiko Jibril ya kashe shi da da nunu wannan mun ga bayanin su jiya ko Allah ya shi huɗa mai mun sunuf sunuful mal wa atat wa ghairihi shine wa mahattu lahu tamlida dukiya kala kala shanu raƙumma ƙananan dabbobi gidaje kuɗi sak kuɗi a ƙas Allah ya bashi wannan sai kuma me sun ma ya taɓa a ƙasai kalla كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
da ya zamanto kahuri mai tashin mai anidanci ga ga ga addini Allah sun ma ya taɓa an azid wai kuma yana so Allah ya ƙara mai dukiya da yawa daga cikin masu kuɗi zaka ga sun butulci ba su hudda haƙƙin Allah, ba su hudda lissa'il wal maharum, ba su hudda taimakon makwabta. In kuɗi Allah ya baka abu na farko ka hudda duki zakka, zakka ta Allah. Wanda yake duk shekara ka hudda zakka a lissafa, ka duba ka ga almajiran nan kamar su alramomi, a samu wasu ‘yan miliyoyi a basu. Su ma su isko ka baɗi. sai wallahi kike cewa an fahimta da kyau ko sannan kuma akwai haƙƙin ƴan uwanka domin annabi ya ce in ka taimaka ma ƴan uwanka lada bibi kake samu ga ladan zumunci ga ladan saraka sannan akwai haƙƙin makwabta ya kamata ka taimaka musu ka taimaka ma makwabtanka wani bai yadda abin da zai yi sahur ma ya kyale bai san ba abin da zai yi wani abin nan na shan ruwa sai ya nema ya rasa yadda zai yi ka taimaka musu unguwarku su dinga jin daɗi da dukiyarka ka samu kana wani abu wanda duk ƴan unguwa za su ji daɗi ba lokacin da ka mutu ba su dinga Allah ya raba mu da jaraba ka gani shaidan wannan ƴan unguwar da za su maka shaida shine wajabat na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune tare da sahabbai aka huce da wata gawa aka yabe ta mutumin kaza ne yana kaza yana kaza annabi yace wajaba ta wajaba aka yi shiru can an ji mahallo aka wuce da wata gawa suka soke ta me kaza me kaza wanda abubuwan shi kuye da kyau annabi yace wajaba ta wajaba suka ce ya rasulullah gawar harika ce wajaba gawa ta bi ta ce wajaba yace waccan gawai kun yabe ta da abin kirki wajabat lahal janna aljanna ta wajaba a gare ta wannan kun soke ta muguwar mutum ce muguwar mutum mu- mugun mutum ne wajabat lahu nar wuta ta wajaba a gare shi sai da duniya kenan wannan kenan sun mai tuma an aziz yana buka yana so a- yana kwadan a ƙara mai kalla Allah ya ce a kalla tawa ta tabbata an ki ba a ƙara mai innahu kana li ayatina anida ya zamanto mai tashin kayan hanci ne dangane da ayoyinmu sai Allah ya ce sa'urfiqu سأرهقه صعودا
Sa'uda nan Imam Mujahid yake cewa ai azaba mai tsanani ita ce Sa'uda. Amma wasu malaman tafsiri suka ce a'a, Sa'uda kin wannan wani kwari ne a cikin jahannama, can za a zara shi, za mu zara shi Sa'uda, imma za mu zara shi azaba mai tsanani ko za mu zara shi kwarin wannan na Sa'uda na cikin jahannama Allah kiyaye. Wannan kenan sai Allah ya ba mu wani labari da suka yi tsakanin su kafura wanda shi ya kusa ya musulunta amma su Abu Jahal da su Asi dan Wa'il da su Walid ibn Mughira din sai suka karkatar da shi zuwa yayi ya saurari annabi yana sallah yana karatun alqur'ani tsaf ya saurare shi yaji yaji yaji yaji kai imani ya fara tsira a cikin zuciyar shi ya ce wannan ba maganar mahaukaci ba ce wannan ba maganar aljini ba ce wannan ba ɗan dabo ba ne ya zana abubuwa wanda ya yabi ƙura'ani wanda suke saurare kawuran da suke tare da shi sai suka yi mazza maza aka ji aga ma abuja ai waga abin da walidi ya ce ya shi muhammad yana karatun ƙura'ani ya yabi abin sai ya zo ya isko shi sai ya zo ce to yaya ya maka sihirin ko ya karkatar da kwakwalwarka ko yaya ne aka yi na ji an ce ka yabi ƙura'anin na shi ka yi kaza ka yi kaza to yanzu bayanin ne na bayanin da suka yi Allah zai ba mu labari Allah ya ce eh, daga sa'ur hukuhu sa'uda innahu إنه فكر وقدر na'am فقتل كيف قدر kuma huwa ثم قتل كيف قدر na'am ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر subhanallah قال إن هذا إلا سحر يؤثر wai ku duba ku إن gani هذا إلا قول البشر shi bayanin da ake so mu gane da ya isko shi duka action ɗin da aka yi sai da Allah ya gaya mana yanayin yanda suka yi hirai bancin ya ya ce mishi ya ji ya- Muhammadu ya sirrice shi yanayin abin da ya yi wani malami yake cewa shi ba da ya musulunta ya ce shi ba ba magana ba da aka faɗi take ba shi al'ajabi hatta yanayin yanda suka yi sai da Qur'ani ya zo aka gaya ma annabi Muhammad kuma annabi Muhammad bai tare da su da ya zo ya mishi wannan sai ya ce mai innahu fakkara wa qaddar innahu shi walid ya tuna ya kaddara ya tabbatar da wannan qur'anin ba maganan mahaukaci bace ba magana aljani bace ba sihiri bane ba kuma wai wa qaddar sai yake kaddarawa to me zai ce wanda zai warware abin da zuciyar shi ta wani kaga kenan ya koyi yana so ya koyi gaskiya ko faqul sai ya ce innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar ai an cine mai dan me zai dinga neman ƙaryar da zai yafa ma Qur'ani bancin zuciyar shi ta gano haka nan kokolwar shi ta yarda littafi ne mai kyau sun mu kutila kuma an waddara shi ya ya zai dinga kaddara wata ƙarya iya ta bincike a cikin kokolwar shi ya tashi ya je da ya dawo nan wai ni zai ce saboda duk kafirin suna sauraron shi Allah ya ce sun nasara kuma ya duba ya tsaya wancan ɗan takin da ya komo kamar mutum yana cikin wani eh, hayyata wani abu da ya dame shi ya je ya zo ya zo sun nazar ya duba ya ɗaga kai sama ya sabke kan shi sun abasa wa basa daga nan sai ya murtuke huskar shi ya dagule huskar shi kuma eh, ya ya rasa me zai ce yana neman ƙaryar da za ta dakushe abin da ya shi abin da kwakwalwar shi ta ɗauka abin da zuciya shi ta bashi duka action ɗin da aka yi sun ma'adubara kuma ya shuya ya bada baya bancin ya tsaya ne ya duba ya lissafa ya juya ya bada baya thumma adbara wastakbar kuma ya girman kai kamar shi zai bi Muhammadu kuma gicciye ta yarda eh ai su sun san abin gaskiya ne amma su azzalimai da ayoyin Allah ne suke shiga ne amma sun sani da kyau faqala yanzu tsawon shi ake ya faɗi to kaka ka yi imani ne ka karkata ya sihirce ka faqala in hada illa sihrun yu'ta yace kai bari wannan sihiri ne kawai da yake bibiya ake gadon shi cikin uwaye da kakannu sihiri ne kawai amma wannan magana wa ya faɗe ta ne a baki zuciyar shi bata yarda ba saboda kat ya ji da kunnen shi in hada illa sihirun yu'tar yace sihiri ne kawai sihiri ne kawai in hada illa qaulul bashar yace kai bari wannan faɗan mutane ce kawai mutane ne suke faɗin wannan tsare qur'anin tsare-tsaren mutane ne kawai suka yi kaga wannan magana sai mutane kafirin ne suka shi daki a bai yarraba bai yarraba saboda jagora ne babba idan ya musulunta ana tsammanin yawa daga cikin musuluntan su ne shi amma da shi Abu Jahal din ya zo ya kambama abun sai suka ƙara karkatar da shi yace kawai sihiri ne wadan mutane ce sai suka kwashe da dariya gaba daya Allah ya ce sanusi sa'usli سأصليه سقر na'am وما أدراك ما سقر dalilin maganar nan da ya faɗi Allah ya ce sai mun zara shi cikin sakar sakar ɗin wannan fa wata kowa ce cikin wuta wani guri ne wanda yake na babbaka wa ma adraka wa ma sakar wa ya sanarce ka shin ka san menene sakar la tubqi wa la لا tadar تبقي ولا تذر ai ita sakarar wannan da kuke ji ba ta saura kuma ba ta jira wasu gaɓoɓinka ta kakkarya ma shi ta ƙona jikinka gaba ɗaya ba ta saura a cikin abin da za ta hallakar da shi kuma ba ta jira ita sakar kun san wutacen guda bakwai ƙohohin manya ko tun daga farko jahannama lazza hutama sa'ira sakar jahim hawiya cikin cikin ma da ciki cikin cikin ma da ciki to shi wannan sakar za a jefa shi la tubqi wala tadar ba ta dakatawa kuma ba ta saura a dangane da da da, da, da azabar da, da, da, da za a mushi sai Allah ya ce mi la tubqi wala tadar ai سواء للبشر aka ce ta'kulu luhumuhum wa uruquhum wa asabuhum tana cinye naman jikinka da duk wata kashin da yake ciki za ta cinye eh, ba ba ta canza ba ta saura suna cikin wannan hali la haula wala quwwata illa billah lawahatul lil bashar ay haraqatul lil jild mai kona watan mutunci kun san fata fatan mutum yanzu nan inda za ka ji ciwo wani bi in wannan ta saman ta kwalfe za ka ga wata fata kwara a ƙasa tukwana a je cikin nama guri shi to wannan ta saman wannan ta fi ɗaukan zafi ita ce wadda take nan da nan ta ɗauki zafi kullum ma nadijat juluduhum Allah ya ce faddalnahum juludan ghayra haliya dokal adam ko da yaushe wannan fatar ta sama ta ƙone ita ce mai ɗaukan zafi ta ba ciki sai a sake mushi wata fadi dan ya dandana azaba Allah kiyaye wannan irin azaba ce da za a yi mishi alaiha ita kuma wutar yaya take
عليها تسعة عشر alaiha 19 wannan ayoyi da suka sarko Allah ya ce ita wutar wannan mala'ikun da suke tsare da ita 19 guda 19 wasu kuma sun ce a sahu 19 sai Abu Jahal ne ɗaya daga cikin manyan kawara yake cewa waddan ku ya kure shawa yanzu dan mala'ika 19 mutum goma su kama mana guda mutum goma ni kuma ku bari da sauran sakare mahaukaci bai sama mala'ika ɗaya adawa mala'ika ɗaya aka turo musu ko ko samudawa ne da ya musu tsawa suka wayi gari rakibi na alar rukabi mayyiti suna gurgurane a bisa gwiwoyi su sun mutu mala'ika ɗaya aka aiko musu ya ce musu kai shikenan shikenan magana ta kare an halakar da su gaba ɗaya wannan kenan sai suka ce ba'ada alaiha tis'ata ashar ay muqaddimin zabaniya azim khalaqahum su suna da girma mala'iku yadda Allah ya halice su galizu khuluquhum suna da kauri halitta su babba ce da aka ce su goma sha tara da ya faɗi wannan magana suna ta dariya sai Allah ya ce ni alaiha وما tasal جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة na'am وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
na'am ولا ارتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون mm.
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
kazalika كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء na'am وما يعلم جنود ربك إلا إلا هو.
هو
wama hiya وما هي إلا ذكرى للبشر kaga wannan gurin karetin aya ya daga wannan aya doguwa wama ya alamu juludu rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi kuma kai kanka rundunar ubangiji ne sai ya tura ka kai wani aikin Allah in ya ga dama akwai kafirin da aka aiko mai sauro daya ta shiga cikin hancin shi ta yi kwai a cikin kawunan shi cikin kan shi sai mai kwai kwan ya yi mugunya ya kankashe yana ta buga kan shi a haka aka hallaka da shi shi hukumi da kake gani runduna ce ta ubangiji kaga wannan abin da muke magana runduna ce ta ubangiji eh loma tuwo da ka dauko kake ci a bakinka idan baka biyan farilla Allah tana ci in ta loma tuwo nan tana tsine ma tana cewa kana cin arzikin Allah baka biyan baka sallah baka kaza baka kaza take neman izini gurin Allah ta shake kai ta kashe ka in ku Allah ya ba ta izinin shake kan zafi bari gani da tuwon sumun bita da shinkawa da wani kamshi gare wallahi kashe ka zai abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan sun ce lokaci yayi abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka Allah ka shiryar da mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka dauki ayyuka karba ayyukan mu a cikin Ramadan Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallolin mu Allah ka karbi ka karbi sallolin mu Allah ka karbi duk karatun da ake yi ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka sabko mu zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi Allah ka sabko mana zaman lafiya wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai su masu neman jari Allah ka taimaka musu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasashen mu da ƙasashen musulmi ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين